lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أفقة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم لهم له عذاب عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم هكذا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولي كبره له عذابكم تولي كبره منهم له عذاب عظيم wannan aya ana ce mata ayatul ifki wato aya ce wadda take magana akan kazafi da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wannan sura daman a baya an yi magana akan hukuncin yin kazafi ga musulmi ko musulma idan har babu hujja akwai bulali da ubangiji ya tanada wadda za a yi to da haka ya faɗi maganganu na hukuncin ƙazafi ɗin da kuma hukuncin zina na wadda ya taɓa yin aure da wadda bai taɓa yin aure ba duk hukunci an faɗa da na ƙazafi ɗin duka to amma duka waɗannan bayanan da aka yi a baya ya zama kamar muƙaddima ne dangane da abun da ya faru da ita iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha radiyallahu anha wadda gidan annabi bai kubuta daga irin wannan sharri da munafukai suke yi dangane da jefa wani mummunan abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi tafiya ko zai je yaƙi aksariya yakan yi ƙuri'a wa matansa to akwai wani yaƙi da zai tafi da ake ce masa ghazwatu bani mustalak hijira tana da shekara hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wannan yaƙi din to yadda sai da Aisha din take faɗan yadda labarin ya kasance take cewa a wannan tafiyar da manzo Allah ya yi ƙuri'a tsakanin matansa ni ne wadda na ci ƙuri'a ma'ana wadda za a tafi da ni wannan yaƙi ɗin kenan to shi kenan muka fita da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai zuwa wannan yaƙi na gazwatu bani mustalak ɗin to bayan an yi yaƙi abubuwa da suka faru shine ta dan fita ana zaune a inda ake zaune sai ta manzala salasalam ya yi magana za a tashi za a kama hanya a dawo madina an gama duk abin da ya faru to sai kenan ita ta dan matsa ta je ta dan kama ruwa to sai da ta kama ruwan sai abun wuyanta sai ya bata a wajen kama ruwan bayan ta bar wajen kama ruwan to shine sai ta sake komawa don ta duba shi to da za ta koma za ta duba su kuma masu lura da haudat wato wannan irin gidan da mata koko ake yi akan raƙuma din nan akwai wani gidan da ake dan yi musamman mutanen indiya abu ana ganin irin wannan suna yi akan doki ko kan raƙumi sai a ɗanyi wani ɗaki da labule haka sai a mutum musamman mace amarya ko makamantan wannan tana cikin wannan haudaci din to irinsa larabawa suna yin wannan ta ce to masu ɗaukan wannan ɗakin haudaci din su ɗora shi akan raƙumi da take a kai su sun ɗauka har ta shigo cikin wannan ɗan ɗakin don a lokacin shekarun nata ba su da yawa ba ta fi shekara goma sha hudu tsananin ta kai shekara goma sha biyar a lokacin kuma ita ba mai halittar jiki ba ne sosai to sai suka ɗauka ta shiga ciki sai suka ɗaga abin aka ɗora akan raƙumi sai aka kama tafiya to ita kuma ta gane abin wuyanta sai ta dawo don ta shiga cikin wannan haudaci ɗin sai ta samu an ɗauka an tafi sai ta ce to ta san dai tabbas duk inda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an je wani waje ko makamancin wannan zai tambaya ina take zai nemi labarinta to don haka abinda za ta yi bari ta koma inda aka batta din ta zauna to shikenan sai ta samu wata bishiya sai ta kwanta a ƙarƙashin wannan bishiya din da ta kwanta a wannan bishiya sai bacci ma sai ya dauke ta da bacci ya dauke ta akwai wani sahabi wadda shi aksariya yana yin baya-baya jarumin sahabi ne sannan kuma irin abubuwan da mayaka suka manta to shi in ya biyo a baya zai ɗaɗɗauki irin waɗannan abubuwan saboda ya riskarwa wadda duk suka bar kayansu to sai ya taho da raƙuminsa a baya yana ta duba yana ta dubawa sai ya ga alamar mutum to da ya ga alama to dama a wannan lokacin kan an riga an saukar ayin hijabi cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafin nan ayin hijabi sahabbai suna shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to shi a wancan lokacin ya san ita sai da aisha tun kafin a saukar da ayin hijabi to sai ya ganta sai ya gane ta da ya faɗa kawai da ya ganta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummul mu'minin sai ya faɗi wannan kawai daga nan bai ƙara magana ba sai ya durƙusar da raƙuminsa ya durƙusa sai ya matsa gefe sai ta zo ta hau kan raƙumin ita ma kuma daman ta gane shi to shi kenan da ta hau shi kuma sai ya zo ya ɗauki akalar raƙumin yana ja suna ta tafiya to sai suka iso tawaga daga farko-farko sai aka fara hango su sai ana ca waye ne akan raƙumi matar manzon Allah ne ba a kai sai da Aisha wane ne to yake jan raƙumin sai aka ce Safwanu to sai shi shugaban munafukai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ce to shikenan yau kam kaman asirin su ya tonu sun je sun yi wani abu ne daban yanzu gashi nan kenan suna tare to sai ringa yada maganar a cikin munafukai aka ringa jefa maganan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan to shikenan sai labari ya fara yaduwa akan cewa akwai wata alaka tsakanin shi wannan safwanu da ainihin saida aisha radiyallahu anha to da labari ya yadu har ta kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji maganan nan sai da abubakar ya ji ainihin mahaifiyarta ummu ruman ita sai da aisha ita ma ta ji to an dawo gida duka sun samu wannan labarin amma ita sai da aisha bata san me ama ake ciki ba kwata-kwata bata sani ba to shikenan abun kuma sai ya zo dab da wannan lokacin sai Allah ya jarrabe ta da rashin lafiya to sai ta kama rashin lafiya tana zaune a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah to da labarin yayi yawa sai ya fara tunanin bincikan mutane mai hakikanin labarin to a bata da lafiyan zai zo in ya zo zai tsaye a bakin kofa ya tambaye ta ya labarin jiki a ce jiki da sauki sai ta koma to akwai wata tsohuwa wadda akwai ɗanta a cikin wannan fitinan masu yada labarin ummu misdahin akwai misdahu a ciki to shikenan ita sai da Aisha zai ta ce to a wannan lokacin da take rashin lafiyan ta fahimci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata da kamar akwai dan wani canji amma dai bata san me yake faruwa ba to daga ƙarshe sai ta ce to yanzu tana neman izini ma ita za ta koma gida gidan babanta ta karisa jinyanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba damuwa sai mata izini sai ta koma wajen gidan sayyidina Abubakar gidan babanta to tana nan akan haka wata rana sun fita da ita wannan dattijiya uwar mistahu din sai sun dan fita sun je sun biya bukatansu suna dawowa sai dan wani abu kamar na tuntube sai samu tsohuwar sai ta la'anci ɗanta misdahu sai sai da aisha ta ce ha ya za ki ke la'anci ɗanki wadda ɗankin nan kuma ya je yakin badar kuma ya yi hijira ya za ki ainihin la'ance shi sai take cewa ba ki san me yake faruwa ba ne a gari sai ta ce me yake faruwa sai tsohuwar ta ce mata yanzu duk abin da ake faɗa a gari a kan kike ba ki sani ba ai shi wannan ɗana ma yana cikin waɗannan mutanen masu faɗan zance-zancen sai ta ce menene mutane suke faɗa a gari sai ta ce ai ana zarginki da mistahun nan da aka ganku tare ta ce yanzu manzan Allah ya ji wannan labarin sai tsohuwar ta ce mata ya ji babana abubakar ya ji wannan labarin sai ya ji mahaifiyata umar roman ta ji ta ce ta ji kawai sai ta fashe da kuka ta ta kuka ta ta kuka ta ce har sai da ainihin hawayenta ya ɗauke saboda yawan kuka ta kwana ba ta yi bacci ba tana kuka washe gari haka a rana na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta nemi daman ta ce kawai za ta dawo gidan mijinta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama dawo a rana na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai yake ce mata ya Aisha annasu qalu fiki hadha in kunti bari'atun فإن الله سيبرئك وإن كنت المصت بذنب فاستغفر الله وتوبي سيتي متتو عائشة متاني سنة فدن maganganu akanki in ke kin kasance kubutacciya ce akan abun da kika aikata to na sani Allah zai kubutar da ke in ko fa akwai wani abu da ya faru to ki tuba wa Allah ki nemi gafaransa sai sai da Aisha ta ce a wannan lokacin tana kuka sai ta ji hawayen ma ya dauke gaba daya da manzo Allah ya gaya mata wannan abu sai take cewa daman babanta yana wajen mahaifiyarta tana wajen manzo Allah yake gaya mata wannan magana sai take gaya wa mahaifinta ta ce baba ka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ni ba zan iya gaya masa wani magana ba don ban san komai akan abin da ake faɗin nan ba sai babanta ya nuna cewa ita ne ta amsa din sai ta sake koma wajen mahaifiyarta ta juya wajen mahaifiyarta ta ce ki amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganan da ya faɗa din nan don ni kan ban san ma abin da zan gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutane sun faɗi abin da suka faɗa a kaina ya kuma zauna a cikin zukatansu ni ban san abin da zan faɗa in kubutar da kaina ba idan ma na gaya muku cewa ni ban aikata wani abu ba to ba lalle ne ku gaskata ni ba ni dai abin da zan faɗa kawai sai dai in faɗi abin da annabi yaƙubu ya faɗa kawai a dangane da babana yusufu da yake cewa fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun ni abinda zan iya faɗa kenan to shikenan sai ta koma kawai ta kwanta ta ta kuka ta cigaba da kukanta amma dai ta san Allah zai kubutar da ita tunda ta san bata aikata abinda mutane wannan munafikan suke zarginta da shi ba tace to amma a zatona ina tunanin yadda zan samu kubuta a wajen Allah mai yiwa ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nuna masa kubuta ta a mafarki amma ban yi tunanin za a karanto ayoyin alkur'ani masu yawa a kaina akan cewa wannan su ne tabbacin kubuta ta a wajen Allah ba wadda za a ringa karanta ayoyin Allah nan matukan zamani saboda ina gani kaman ban kai wannan martabar ba ni dai nayi tunanin kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya nuna masa kubuta ta a mafarki to shikenan wannan ya fa haka ta kasance to sai aka zauna manzo Allah yana zaune a wannan lokacin sai ta fara ganin yanayin manzo Allah ya fara canzawa saboda dama idan wahayi zai zo wa annabi da yake abu ne mai nauyi dama ina sanulki aleka ƙaunan saƙila haka Allah ya faɗa ko cewa zai sauƙa bashi zai jefa masa zance wadda yake mai nauyi to wahayin yana jijjiga annabi sallallahu alaihi wasallama a mafi yawan lokatai ko ɗari ake yi in wahayi zai zo wata rana sai ka ga gumi a fiskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda ƙarfin wahayi ɗin to sai ta ce a wannan lokacin sai na ga alaman yanayinsa ya fara canzawa to sai na fahimci cewa kuɓutata ta zo kenan shi kenan da ya fita daga cikin wannan hali da ya shiga na karɓan saƙon Allah sai ce ihimadillaha ya aisha fa inna allaha qad abra'aki ki gode wa Allah Aisha Allah ya kubutar da ke sai ya gaya mata wahayi ya zo kenan daga Allah babanta kuma sai na Abubakar sai ya ce mata ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi ki gode wa Allah ki gode wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ki masa godiya akan wannan samun kubuta da kika yi to da yake tana cikin halin damuwa da kuma kankantan shekaru sai ta ce ni ba zan gode masa ba ganin cewa kamar duk abin da yake ta faru wannan ma annabi kamar bai bi kadunta ba saboda shekarunta na yaranta da kuma tsakanin miji da mata sai ta ce ni dai Allah kawai zan godewa zan godewa Allah mahaifiyarta ta ce Aisha ki gode wa Allah ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan kubuta da aka samu sai ta ce ni dai Allah zan gode wa bata ce za ta gode wa annabi sallallahu alaihi wasallama to su kuma iyayen abin da yasa saboda shekaru da kuma musamman shi sai na Abubakar hadararsa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani idan ba don annabin ba ta ina wahayin zai zo hatta samu ta kubuta ai saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yau idan babu annabi ina kubutan ta yake kaga kenan shi annabi shine sababi na kubutan nata kenan to shi yasa baban yace ta gode wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shine wasita na samun kubutanta shi ma kuma ya samu kubuta a ce yassa tana auren annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani abun zargi ai shi ma ya shiga cikin wani abu na garari to don haka shi ma yana cike da farin ciki akan wannan to nan ne sai aka saukar da wayannan ayoyi daga inda muka fara yanzu innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ko to wannan ayoyin sai da aka karanta ayoyi kusan guda goma sha shida ya sauka akanta akan saboda abun da ya faru akanta sai da aka saukar da ayoyi guda goma sha shida malamai suka ce to menene hikima Allah dai yana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama komai na wahayi da sauransu amma aka samu mas'ala a cikin gidan annabi aka ɗauki lokaci mai yawa ba a samu mafita ba annabi bai san halin da ake ciki ba aka ce wannan al'adan Allah ne shi Allah bisa al'adarsa idan ya zaɓi bawansa yana sonsa musamman annabi musamman kummalu wadda suka cika suke da kusanci da Allah to baya son masoyinsa bawansa da ya ɗauke shi ya sa son wani abu fiye da sonsa shi Allah yana da kishin bawansa kari ya sa son wani bawansa inda ya zaɓi bawan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Aisha don da aka tambaye shi a cikin mutane waye fi so sai ce aisha bayan nan ba sai ce babanta to kaga kamar jarrabawa ce a rage masa percentage na soyayyar saboda imtihani na Allah tabaraka ta'ala to shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga wannan yanayin to sai ya zama dole wannan soyayyar ta dan sauka to wannan yana daga cikin hikimar da Allah tabaaraka ta'ala yayi don ya jarrabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan abu da ya faru na hadisul ifki to har yanzu a dangane da wannan abun da ya faru sai da Aisha take maganan cewa kafin a samu mafita din na ayoyi din a tabbatar da cewa ta kubuta din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga yana ta tattaunawa da mutane sahabbai na kusa da shi akan wannan matsala din a ciki wata rana yazo ya kira sayyidina Umaru ya kira sayyidina Usman ya kira sayyidina Ali yana yin shawara da su yace me za ku faɗi ne dangane da abinda mutane suke faɗa akan sai da aisha kafin a samu wannan mafirhan na lokacin ana surutan sai sai na umar ya ce ya rasulullah a wannan labarin ƙarya ne ƙarya ne babu ma abin ɗauka a cikin wannan labarin ya ce dalili na akan haka ya rasulullah kai ne fa wadda allah tabaraka wa ta'ala ya hana ƙuda ya taɓa ka don ƙuda baya taɓa jikin annabi saboda shi kuda yana taba najasa to Allah ya kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai son najasa ta taba shi to sai yasa ya haramta kuda sauka a jikin annabi kar ma ya je taba najasa ya zo ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam to kwata kwata kuda baya taba annabi yace to ya rasulullah kai da kuda baya taba ka saboda kuda yana taba najasa ta yaya zai auren ma da mata mai najasa don haka ni a wajena abinda na fahimta ya rasulullah wannan abun ƙarya ne babu shi a ciki shike nan mazala salasar mai ce naji ya kira sayidina usmanu ya ce yanzu ya usmanu kai kuma me za ka faɗi dangane da surutan mutane da ake ta yi a kan ainihin iyali na sai da aisha sai ce ya rasulullah wannan ai labarin ƙarya ne ba sai yiwu ba a ce kamar ka iyalinka ta shiga irin wannan ce kai ya rasulullah kai ne wadda Allah ya hana inuwa ta sauka a ƙasa inuwanka saboda shi inuwa ba a ganin inuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya yi wannan ne saboda kar ma ka zo wucewa a wuri mai najasa inuwar ka ta fada cikin najasa Allah baya so to in dai har Allah zai ma haka ya zai hada ka da mata wadda za a zarge ta irin wannan don haka a wajena ni ƙarya ne wannan labarin ba gaskiya bane ya rasulullah sai ya kira ɗansa sayyidina ali yace me zaka ce kai akan surutan da mutane suke yi akai yace ha ya rasulullah wannan ka ai ƙarya ne ya Aisha za ta aikata wannan aikin kai ne fa ya rasulullah wata ranar muna sallah takalminka ya taka najasa jibrilu ya sauko ya gaya ma ya ce takalminka akwai najasa ka fitar ta yaya za a auren ma mata mai najasa a gidanka allah bai gaya ma ba don haka wannan babu wannan zancen to duka dai sai suna ta kore abun saboda a kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da hankali a tabbatar masa cewa wannan abun zargin babu shi to duk da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa kiran mutane wata rana ya kira ainihin lansar da muhajirun ya hau minbari yace me ke ga mutane ne suke kutsawa cikin mutuncin iyali na suna faɗan maganganu manzo Allah bai ji dadin wannan abun ba yana faɗa sai shugaban mutanen Madina lansar Sa'd ibn Mu'az sai ce ya rasulullah wane ne in ka gaya mana mutanen da suke kutsa a cikin irin wannan zance ka gaya mana su idan daga ausu suke mu ainihin sare wuyayensu idan kuma daga cinyan uwanmu khazraj suke to ka umurce mu me kake so mu ma saboda daman wanda suka fara karban annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ausu da khazraj ne su ne manyan kabilun da suke madina to shi wannan kamar shugabansu ne sai yake cewa tun da shi daga ausu ya fito manzo Allah in akwai cikin mutanen Madina a ausu suke faɗan wannan zancin a nuna masa su suwane ne zai sare kawunan su in kuma daga Khazraj ne to a gaya masa manzo Allah ya musu umarni me yake so a musu to har abun da ya dan tada kaman wayansu bayanai da yawa haka to bayan nan ne sai waɗannan ayoyin ainihin suka bayyana to abubuwan da ya sun faru da yawa wadda a lokacin kafin ayoyin su bayyana har yanzu akwai babban sahabin nan wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa lokacin da manzon Allah ya hijira Madina shine Abu Ayyub al-Ansari to matarsa ya dawo gida sai take ce masa ga labarin da muke ji a gari a cewa sai da aisha kaza da kaza da kaza da kaza kaza sai ya ce mata tokin yadda ne da maganan ko ke ma kina yi ne sai ta ce a ni kam me ya haɗa da wannan ce to kin zai kin san da baki kai aisha ba ke ma kika ce ba kiya yi ballantana aisha kuma safwanun da ake magana a kansa ni na san yafi ni imani kuma ni ma ba san yi ba haka wannan ai maganan banza ne ba ainihin magana ce wadda za a ainihin yadda da ita ba to shi dai haka dai aka ringa tsarkake ta tun kafin mana ayoyin su bayyana a cikin wadda suka samu kansu a cikin wannan matsala mun ce babbansu shine abdullahi bin ubai bin salul shugaban munafukai din nan shine ya ta kururuta abun bayansa akwai shi wannan mistahu ɗin wadda shi ma ya yi dai badar kuma ya yi hijira sannan kuma miskini ne ma don sai na abubakar shi yake ma ɗaukan ɗawainiyarsa da yake akwai dangantaka shi ɗan yafen don sai da na abubakar ne to za mu zo aya a gaba ma da sai na abubakar ransa bai daɗi ba dangane da wannan misdahun har ya yanki cewa ba zai ringa bashi abinci ba ayat za ta zo wala ya tali ulil fadli minkum wasa'ati din nan to wayansu suna sa akwai ah, hassanu ma a ciki duk da cewa wasu malaman sun ce ya tsarkake kansa shi sa shi aka yi amma baya daga cikin waɗannan to duka suna daga ci- da akwai hamnatu bintu jahashin ita ma tana daga ciki wadda sun kai dai wajen mutum goma zuwa arba'in wadda suka fada cikin wannan fitina kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi da za mu karanta din nan na ainihin za a musu eh, hukunci kenan na ƙazafi dangane da abin da suka aikata to shine ayar ta fara da innal ladzina ja'u bil ifki to waɗannan wanda suka zo da zance na ƙarya mun faɗe su su ne su ɗan salulu da su mistahu ɗin kenan da sauransu su ne allazina ja'u bil ifki usbatun minkum Allah ce waɗansu jama'a ne daga cikinku ko musulmai ba ma daga wajen musulunci ba ne ma'ana munafukai kenan su ne suka ringa kitsa wannan labari Allah ya ce to amma la tasibu sharran lakum kada ku zace shi ku muminai da baku shiga cikin wannan harka ba kar ku yi tsammanin abin wani sharri ne gare ku da ita sayyida Aisha da aka mata kar a zaci haka bal huwa khairul lakum bal bari khairul lakum alheri ne gare ku saboda me yasa za ta samu wani martaba a wajen Allah tabaraka ta'ala ta kai ga cewa karanta alkur'ani ya cika ba zai cika ba ma sai da ayoyin bara'anta tunda mun ce ayoyi guda kusan goma sha shida wadda suka sauka akan ainihin hukuncin ah, kubutanta daga wannan sharri da aka mata to shi yasa Allah ya ce la tasibuhu sharran lakum kar ku yi tsammanin sharri ne bal huwa khairul lakum ku mu'minai alheri ne a gare ku saboda zai bayyana martaban sayyida Aisha radiyallahu anha li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm kowani ɗaya daga cikin su su waɗannan da suka jefi sayyida Aisha da wannan zance to gwargwadon abunda suka kutsa na zunubi a na zancen shine gwargwadon zunubinsu a dangane da abin da suka yi wallazi tawalle kibrahu ka karanta shi wallazi tawalle kibrahu wanda ya jibinci mafi girman laifin gaba daya minhum daga cikin waɗannan jama'a wadda suke kutsawa kan mutuncin sayyida Aisha radiyallahu anha Allah ya ce lahu azabun azim azaba mai girma ya tabbata gare shi shine Allah zai sa shi a wutan jahannama ranar tashin alkiyama saboda ya taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين
ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الله تبارك وتعالى يتي لولا إذ سمعتموه me yasa lokacin da ku muminai kuka ji wannan labari su waɗannan masu kutse dangane da mutuncin saida Aisha radiyallahu anha Ah, zannal mu'minuna wal mu'minatu ku zamto kun yi zato irin na mumine maza da mumine mata ku yi zaton alkhairi bi anfusihim ga kawunanku ku yi zato mai kyau kamar yadda wayansu suka yi zato mai kyau din su ne wadda muka faɗa ɗazu shi wannan ah, ainihin ah, abu ayyub al-ansar da ummu ayyub al-ansar din ma'ana matar da mijin me yasa ba ku irin nasu ba ai shi mijin da ya ji ya ce kai abin nan ba zai yi ba shi ya sani safwanu ya fi shi imani kuma shi ma ba zai aikata wannan ba sannan ita ma ta ce eh bata yadda ba yake cewa ke zan zaki ne sai ce a na zan yi to tunda ke ma ai kin san ko Aisha ta fi ki to haka duk ba su yadda ba su kenan to me yasa sauran wadda suke kutse din ba su ainihin zama kaman irin waɗannan muminai ba wadda lokacin da suka ji labarin su sun nuna cewa wannan labarin babu shi Ah, uhum. waƙalu sai suka faɗi sanda suka ji suka ce haza ifkun mubin Ka- wannan ƙarya ne mabayyanin ƙarya babu wannan labarin to haka su abu ayyuba da sauran mumine suka yi لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون laula jawo alaihi bi arba'ati shuhada fa in lam fa ulaika inda allahi Ah, fa- fa in lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda allahi humul kazibun Allah tabaaraka wa ta'ala yace laula jawo alaihi bi arba'ati shuhada me zai- me yasa basu zo da wannan labarin ba inda gaskiya ne su zo da shaidu guda hudu kamar yadda muka faɗa a karatunmu na farko cewa duk mutumin da zaka zarge shi da zina zaka jefe shi da ji- zina to tabbas sai an samu shaidu guda hudu nan ne in sun tabbata duka sun tabbatar to nan ne zina ta tabbata to me yasa ba za su zo da shaidu guda hudu ba su waɗannan wanda suke kutse gaba ɗaya wannan ana zargin su shi ɗan salulu da sauran wanda suke faɗan wannan zance ai ba su kawo shaida na zina ba tunda ba su zo da shaidu ba kuma kamar sayyida Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ita uwa ce ga al'umma tunda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wa azwajuhu ummahatukum ummahatukum ko daman matan manzon Allah iyayen al'umma ne shi yasa ma Allah ya hana a aure su ba batun aure tsakanin matar manzon Allah da kowane mutum a duk duniya komin darajarsa ba zai aure matar manzon Allah ba a yana raye a baya raye a ya sake ta a ko tana gidansa duka mutum ba zai aura ba iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai to inda da adalci ai ita uwa ce shi Safwanu ai danta ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai uban kowa ne yanzu idan mutum aka gan shi da mahaifiyarsa suna tare sai a zarge su da mummunan abu kaga ba za a zarge su ba to don haka ai ita matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wadda a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma banda sayyida Khadija radiyallahu anha babu wadda ta kai sayyida Aisha martaba a cikin dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce wadda Allah ne ya ce annabi aure ta tana alfahari da wannan ma tana cewa matan manzon Allah ku iyayenku ne suka aurar da ku ni kuma Allah ne ya aurar da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce matarsa ta fa- tilo wadda ya aura budurwa duk sauran matan manzon Allah a zawarawa ya aure su ita ce kadai wadda ya aura tana budurwa to sannan kuma ita ce kadai a cikin matan manzon Allah wadda wahayin Allah zai sauko manzon Allah yana cikin mayafi da ita duk sauran matan manzon Allah in wahayi ne ba a yi in dai yana tare da su ko in yana tare da su sai ya matsa gefe amma ita a cikin mayafi guda ɗaya ana yin wahayi tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk tana da irin wa'annan kususiya to ta ya Allah zai haɗa ta da irin wannan wadda ainihin abinda su waɗannan munafukai suke fada to Allah yake cewa fa izlam yatu bishuhada'i in dai basu zo da shaidu ba akan abinda suka gayawa sai da Aisha to fa ulaika humul kadhibuna indallah waɗannan sune wato mutane wadda suke makaryata wadda ainihin a wajen Allah su haƙiƙanin makaryata ne inji Allah tabaaraka wa ta'ala ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa hadisi yana cewa Allah bai taba jarraban wani annabi daga cikin annabawa ba wadda matarsa take ta taba yin zina Allah bai taba yi ba saboda annabawa tsarkaku ne Allah baya hada su da ainihin mata sai wadda suke tsarkaku Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima fattum fihi adhabun azim Allah ya ce walaula fadlullahi ba dan dai falalar Allah alaikum akan ku ba wa rahmatuhu da jinkansa da jinkansa fi dunya wal akhirah a nan duniya da lahira da azabun azimun azaba mai girma lamassakum da ya shafe ku fi ma afaltum a cikin abin da kuke kutsawa din nan ba dan Allah ya riga ya fifi ya muku falala ba ku jama'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya muku rahama ba to da azaba mai girma da ya shafe ku cikin abin da kuke kutsawa ku munafukai akan lamarin Aisha radiyallahu anha إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتعذبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم الله يتي إذ تلقونه بألسنتكم yayin da kuke karban wannan zance da ake faɗi ɗin nan da harasan ku kuke yaɗa zancen sashi zuwa ga sashi wata ƙuluna kuna faɗin wannan zancen bi afwahikum da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun dangane da abun da baku da sani a gare shi wa tasibunahu hayyinan kuma kuna zaton wannan abun da kuke aikatawa na labarin nan abu ne mai sauki wato laifi ne karami kai wa huwa inda Allahi azim a wajen Allah lamari ne mai girma babban sabo ne saboda ya taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Allah har yanzu yake zargin masu kutsawa a cikin wannan zantuttuka yake cewa walaula istami'tumuhu me yasa me ya hana lokacin da kuka ji wannan zance ake yada shi qultum ku ce a yayin da kuka jin ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha bai kamata gare mu ma mu yi zance irin wannan zancen ba bai kamace mu ma mu tattauna wani magana abin da ya shafi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba ku yi wannan ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce mabayyaniyar ƙarya mai girma ku kubutar da sayyida Aisha tun kafin ma Allah ya kubutar da ita ai da haka ya kamata ku yi يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah ya ce to ya izukumullahu daga yanzu Allah yana muku wa'azi yana muku togaciya an ta'udu li mislihi kada ku sake dawowa da misalin irin wannan zance na saida Aisha tunda yanzu kam ayoyi sun sauka sun kubutar da ita to irin wannan kar a sake irin wannan abun an ta'udu limisli in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine ne na hakika to kada a sake yin irin wannan abun Allah ya hana ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات Allah yana muku bayanin ayoyinsa filla-filla cikin umarni da hani yasa yake gaya muku duk abubuwan da suke cikin wannan alkur'ani wallahu shi Allah dai alimun masani ne da dukkan abun da ake aikatawa ya san sai da Aisha bata aikata ba ya sani cewa waɗannan masu kutse a cikin magananta makaryata ne duk Allah ya sani wallahu alimun kuma hakimun gwani ne a cikin hukuncinsa a cikin aikinsa kuma a cikin gwanantakarsa ya yi wannan aiki ɗin don ya ɗaukaka saida aisha sannan kuma ya bayyana da waɗannan munafurcinsu sannan kuma a yi musu hukunci
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى يكتوى إن الذين sani waɗannan yuhibbuna an tashi alfahishatu wadda suke son wannan ainihin alfasha wato mummunan baki na maganganun nan ya ɗaiɗaita a ɗaiɗaita shi fillazi na amonu a cikin wadda suka yi imani suna danganta shi zuwa ga mutanen kirki su ne waɗannan jama'an nan to waɗannan fa su sani azabun alimun lahum fi duniya wal akira azaba mai raɗaɗi ya tabbata gare su fi duniya a nan duniya ma sai an musu haddi na ƙazafi da suka yi wasai da aisha shine azabun fi duniya kenan sannan wal akira har a lahira ma kuma za musu azaba da wuta in har ba su tuba ba aka karbi tubansu ba to za a musu wannan azaba wannan fa duk ayoyin kamar yadda muka faɗa ayoyi guda goma sha shi da kan sai da aisha ke sauka to kun ga taba gidan annabi akwai illa shi yasa ake maganan cewa masu faɗa cewa mahaifin annabi ko mahaifiyar annabi suna cikin wani yanayi to wannan kuskure ne babba saboda ka taba gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai ainihin zan kasance ina sallar isha na karanta fatiha na fara karanta sura sai a ce mahaifiya na sai ta kira ni ta ce ya muhammad la'ajabtuha da in ta kira ni a wannan lokacin zan amsa mata yana sallafa ya ce ya karanta fatiya ya fara sura a ce da ɗaya daga cikin iyayensa za su kira shi to da zai amsa musu kiran da suka yi saboda ganin girman iyayensa to kaga idan har manzala sallallahu shi yana martaba iyayensa kana musulmi kana kai su wani wuri daban kaga ka taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kamar yadda yannan suka taba mutuncin matar manzo Allah Allah ya sauko da ayoyi to kaga iyayensa fa min babi aulama Allah ya mai da martani akan abin da aka taba na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tunda iyayensa ai mutun ya kai su wani waje baitin shi rahama ne ga halittar Allah amma kana kokarin takaita masa rahamar sa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama za ta shafe ka za ta shafi kai babanka za ta shafi mamanka amma shi ba za ta shafi babansa da mahaifiyarsa ba kaga ai baka masa adalci ba shi yasa wani malami ma yake cewa wai misalin abun masu irin wannan maganan kamar a shirya taro da aka shirya taro sai ya zama mai gabatarwa yana cewa misali malaminsa wadda shi ne ya koya masa karatu ya sanar da shi addini ya yi komai nasa sai misali sai ya shigo filin taron sai ce jama'a ga babban malaminmu jagoranmu wadda ya sanar da mu addini ya samu isowa wannan taron duk da cewa dai iyayensa maguzawa ne to me kai kenan me kai masa kaga ai baka baka abunan dinsa ba to a ce annabi sallallahu alaihi wasallam misali rahama ga halittar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalilin sa kowa ya samu rahama ya zama musulmi din zai samu rahama amma sai ka ce kuma iyayensa su ba sa cikin wannan rahamar kaga ai baka ba sa adalci ba don haka irin wannan taba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daman ana cewa innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu ko la'anahumullahu fid dunya wal akhirah duk abinda zai wanda zai cutar da annabi to Allah ya la'ance shi duniya da lahira inda zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga taba matarsa ma ga abubuwan da suke ta faruwa muke ji ballantana taba mahaifansa Allah kare mu kiyaye mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam mhm Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi Allah ya alamu ya san koruwan wannan aiki mummunan aiki da suke danganta shi ga Aisha Allah ya riga ya san koruwansa wa antum la ta'lamuna amma ku masu jefa zancen ku ba ku sani ba kuna ainihin faɗan abin da ba ku sani ba ne tunda babu shaidu ma akan abun amma kuna ta yada zancen
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم بعدم فلر الله akanku ba ku wannan jama'a da kuke jefa wannan zance mummunan zance ga sayyida Aisha wa rahmatuhu ba don jin kansa ba nan duka yana nuna girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daman wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin al'umma to ba za a musu wata azaba irin azabar da ake yi wa wasu al'ummatai da suka gabata ba da haka Allah yake cewa ba don falalarsa da rahamarsa ba wa anna Allah da kuma kasancewar ubangiji ra'ufur rahimun ba da ya gaggauta yi muku ukuba akan abin da kuka aikata din nan
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قدوات الشيطان فمن يتبع قدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما لك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ومن يتبع يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadda ku imani la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi fa hanyoyin shaiɗan wadda yake kawata muku ku ringa aikata abinda Allah bai yarda da shi ba ko ku ringa faɗan abinda ba haka yake ba saboda shi shaiɗan daman Allah ya gaya mana cewa shi shaidan inna shaidana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya gaya mana cewa shaidan makiyi ne gare mu ku mu ma ku murke shi makiyi saboda koyaushe shaidan yana kira jama'arsa ne don su kasance daga cikin mutanen wuta wadda za su shiga cikin wuta to in ba haka ba mai kai ga mutum musulmi ya tafi gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya jefa ainihin mummunan kalma ga matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka wannan bala'i ne na bin hanyoyin shaidan tun da shi ya halaka to sai ya yi ƙoƙari ya halaka kowa don ya samu wadda za su tafi wuta da shi to Allah yake cewa kar mu bi hanyoyin shaidan mu rike shi kuma makiyi kamar yadda wannan ayat ta faɗa anan yake cewa wa man yattabi khutuwati shaitan duk wanda ya bi hanyoyin shaidan tabarkin shaidan ya kayata masa ya bi to fa innahu ya'muru bil fashai ya sani cewa shi shaidan din nan yana umurni ne da alfasha wal munkari da abun ƙi. walaula fadlullahi alaikum har yanzu dai Allah ya ce ba don falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa ai ma zaka minkum min ahadin abadan ma min ahadin minkum babu wani ɗaya daga cikin ku zaka da zai tsarkaka abadan har abada a dangane da irin wannan ƙarya da aka danganta wa sai da Aisha da ɗaya daga cikin ku har abada ku wannan jama'an ba za ku tsarkaka ba sai dai ku tafi wuta amma saboda falalar Allah da rahamarsa dai idan kuka tuba zai karba ko kuma walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan ba don fallar Allah da rahamarsa ba da ko ba ɗaya daga cikin ku jama'a wadda ba za ku abka cikin zina ba sai dai don rahamar Allah da falalarsa za ku tsarkaka wayansu daga cikin ma'ana ba za ku fada cikin wannan aiki din ba walakin Allah sai dai shi ubangiji yuzakki man yasha yana tsarkake wanda ya so ne wato da imani da shiriya sai ya tsarkake shi ba zai aikata wani mummunan aiki ba wallahu shi Allah dai sami'un mai ji ne bima qultum da duk abin da kuka faɗi kuma alimun kuma masani ne bima qasadtum da abin da kuka yi nufi a cikin zuciyanku duka Allah ya sani a lokaci yayi to alhamdulillah abinda muka faɗa cikin kuskure Allah shi gafarta mana akwai wadda suka yi magana akan batun nafila akwai lokacin da zamu yi wannan magana akwai nafila da muka faɗa na salatu tasbihi wani sun tambaya a ƙara musu bayani cewa raka'a hudu ne ake yi sallama ɗaya kowace raka'a za a karanta fatiha ɗaya a karanta sura bayan fatiha da sura a tsaye za a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar goma sha biyar a tsaye sai a yi ruku'i a yi goma a ɗago ruku'i a yi goma a yi sujada a yi goma a ɗago daga sujada a yi goma a sake komawa sujada a yi goma a sake ɗagowa daga sujada a yi goma idan lissafinka ya cika saba'in da biyar nan goma goma goma sittin ga sha biyar na tsaye ya baka saba'in da biyar to shine ka'idan kowace raka abinda za ka yi na sujada ɗin kenan kowace raka za a samu an yi tasbihi din sau saba'in da biyar za a yi shi raka a hudu a sallame mun faɗi kuma falalansa na gani ya yi ko? to alhamdulillah kuma muna sanar da al'umma muna gayyatan kowa da kowa rufe karatunmu insha Allahu ranar laraba mai zuwa da fatan Allah ya ba da ikon zuwa Allah ka sa mu yi lafiya sannan kuma za mu yi a tudun hatsi ma sauka ɗin da rufe karatu ɗin wadda muka yi shekara kamar goma sha uku muna yi za mu yi sauka bana shi marar laraba din amma da safe a karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi shi ma muna gayyatar mutane wajen addu'a na sauka da rufe karatun alkur'ani din allah ya amsa mana allahumma salli ala sayyidina muhammad alfati lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين an saurari tafsirin alkur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo. Hajiya Dr. Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku.